بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 22 ga watan hudu shekara ta 1437 hijiriya wanda shine ya dace da ɗaya ga watan biyu shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na goma sha ɗaya a cikin suratu hudu kamar yadda muke gabatar da wannan tafsiri a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin Kano Nigeria a yau da taimakon Allah za mu tashi akan aya ta 108 aya ta 108 wanda kuma shine karshen tafsirin wannan sura insha Allah ta'ala na'am arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Allah madaukin sarki yana bayani cewa a kiyama al'umma ta kasu kashi biyu akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna Allah ya samu cikin 'yan aljanna an yi bayanin 'yan wuta da irin halin da za su kasance ranar tashi alkiyama a cikin ayar da ta gabata fa'amman ladina shaku fafin nari lahum fiha zafirun wa shahiq خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد waɗanda suke ‘yan wuta ne to suna cikin wutar jahannama ɗin za a ji suna ta kuka da babban sauti da ƙaramin sauti har muka buga misali da kukan jaki za su kasance masu ƙaddara madawama da tabbata a cikin wannan wuta matuƙar akwai sammai da ƙasai sai dai abinda ubangijin ka so shi ma mun yi bayanin menene abinda ubangijin ka so ya ce lalle inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijin ka mai aikatawa ne ga abin da ya ga dama tabaraka ta'ala ko da abin da ya nufi sai ce wa amma alladhina su'idu amma waɗanda suke suka rabauta da samun aljanna kalmar su'idu a kira'ar hamza da kisa'i da habs sun karanta bidon sini da kuma kasril aini abinda ake nufi allazina ruziku as-sa'ada waɗanda aka azurta su da samun rabauta da shiga gidan aljanna laraba sukan ce su'ida ko us'ida duk ma'ana su guda ɗaya fa amma allazina su'idu ko fa amma allazina us'idu duk ma'anar shi guda ɗaya akwai waɗanda suka karanta bi fathi sin fa amma alladhina sa'idu a maimakon su'idu an gane ko kiyasan ala qawlu fa amma alladhina shaqu idan kun lura a farkon can aya ce fa amma alladhina shaqu bai ce shuku ba sai ce shaqu to su ma nan masu kira sai suka ce fa amma alladhina wa amma alladhina sa'idu kamar yadda ce aka ce wa amma alladhina shaqu to amma kira'ar hamza da ke sa'i da habs duk sun karanta su'idu ana nufin waɗanda aka azurta su da samun rabauta wato da shiga aljanna wannan shiga aljanna wa fil jannati khalidina fiha su ma dai za su dawwama a cikin aljanna ma damati samawati wal ard har abada mun faɗa cewa kalmar ma damati samawati wal ardu larabawa suna amfani da ita don su nuna cewa har abada idan balarabe ya ce maka ma damati samawati wal ardu to ana nufin har abada illa ma sha rabbuka sai dai da zuwa lokacin da ubangijinka ya so ko abin da ubangijinka ya so illa ma maka sufin nari abin da ake nufi sai dai iya gwargwadon dan zaman da za su yi a cikin wuta har a shiga da su gidan aljanna wato anan abin da ake nufi Allah ya yi alkawari 'yan aljanna za su shiga aljanna su dawwama a ciki amma a cikin 'yan aljannan akwai wanda ba direct entry ya shiga aljanna ba akwai wanda sai da ya fara zama a gidan wutar jahannama wal iyazu billah ya zauna a jahannama watakila ya ɗebi shekaru watakila ya ɗebi watanni daga nan sai aka ɗauko shi sai aka kawo shi gidan aljanna zai kaddara ma dawama a ciki yanzu anan kaga idan an zo lissafi ba za a ce tun da aka tashi kiyama wato har abada yana cikin aljanna ba ba a faɗa haka ba ko akwai masha a rabbuka wato iya ɗan lokacin da ubangijin ka ya so shine lokacin da iya zaman cikin wutan jahannama shine ma'anar illa masha a rabbuka din ata'an ghayra majuz Allah ya ce wannan wata kyauta ce wacce take ba mai yankewa ba kyautar gidan aljanna ba ta yankewa kyautar gidan aljanna ba ta karewa Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana cewa duk wanda ya dace da samun aljanna ni'imar aljanna har abada kullum yana cikinta kuma ni'imar gobe ta fi ta yau ni'imar da za ta biyo baya ta fita wadda aka samu haka kuma wutar jahannama azabar gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi kullum azabar nan kuwa take karuwa take shi sa malam wuta ba ta da daɗi Allah ka tsare mu da ita ya Allah ka raba mu da kasancewa rabon yan wuta ko rabon wuta Allah kiyaye amma cikin hamar ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kaddara za a shiga cikin wuta wasu za su dawwama a cikinta abdullahi dan mas'ud ya ce akwai lokacin da za a zo la ya'ti yanna ala jahannama zamanun laysa fiha ahad yace wallahi akwai lokacin da zai zo wa wutar jahannama babu kowa a cikinta babu kowa a cikinta wato bayan mutane sun zauna an yi musu azaba shekaru aru-aru amma Allah zai rika cire mutane a hankali yana cire mutane ana cire mutane ana cire mutane ana cire mutane ana cire har a zo babu kowa in ji Abdullahi bin Mas'ud haka Abu Huraira ma ya faɗa to anan sai a ce to ya magana kafirai ya magana mushrikai su ma cire su za a mai da su aljanna a'a a nan abin da yake nufi za a tara babu kowa babu kowa cikin masu imani an gane babu kowa cikin masu imani amma kafiri mushriki ai shi kan har abada ne ai ai baya fita ai gidansa kenan wurin zamansa kenan abinda Allah ya zaba masa kenan haka kuma ya zaba wa kansa to a wajen ahlus sunna wato ba wanda zai saura a cikin wutar jahannama cikin wanda suke da imani wannan yan uwana yana nuna mana tausayin ubangiji jin kayin ubangiji da rahamar ubangiji duk wanda yake kalmar shahada duk wanda yake sallah duk wanda ya mutu inda yana da imani ko da kwayar zarra ce ko yaya imanin nan yake insha Allah ta'ala duk shekarun da zai a jahannama ko wata wuta daga cikin mutace akwai lokacin da za a cire shi daga cikinta wannan shine daɗin islam in dai Allah ya taimake ka kana wannan musuluncin Allah ya taimaka maka ka mutu da musulunci duk barnar da kake yi lalle za ka sha azaba tabbas amma akwai lokacin da za a zo insha Allah ta'ala sai ka ga mutum an gama yi masa azabar kuma ya koma cikin gidan aljanna su ne za ka ji ana cewa da aka da aka mai da su sai ana ce da su jahannamiyuna jahannamiyuna ma'ana wanda suka zauna a wutar jahannama daga baya aka ciro su aka kawo su gidan aljanna hata'an ghairu majzuz to sai Allah ya ce mai mana فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص sai Allah ya dawo yake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula kada ka kasance a cikin shakka shine mirya mirya shakka kada ka kasance cikin shakka mimma ya'budu haula dangane da abinda waɗannan suke bautawa dan suna kan bata ma ya abuduna illa kama ya abudu aba'uhum min qablu ba abin da suke bautawa face illa wato suna yin bauta ne kamar yadda iyayensu suke yin bauta kafin wannan lokaci wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus Allah ya ce mu kuma lalle ne za mu cika musu wato ainihin wato rabansu hazzuhum min aljaza' rabansu na sakamako na bautar wani Allah na shirka da Allah na kafirci gaira manqus ba za mu tauye musu komai ba iya barnar da suka yi za su ganta iya shirkar da suka yi za su ganta kakka zamanto cikin shakka akan batan waɗannan mutane ko ɗarkar ka yi cewa waɗannan batattu ne kai ana gaya maka idan baka fahimta ba kada ka zamanto kana da wani raba kafa ko jin nauyi ko shakka akan batan kafiri ko kuma batan mai bautar gunki ko batan mushriki ba ya abuduna illa kama ya abudu aba'uhum min qablu bautar da suke iri ɗaya ce da bautar da iyayensu suka yi kafin wannan lokacin shirka ce so lalle bata ne lalle bauta wani Allah kafirci ne lalle Allah bai yadda da bautar waninsa ba kuma lalle ne duk wanda ya bauta wa wani Allah a rayuwarsa to insha Allah a kiyama Allah zai cika masa sakamakonsa ba za a tauye masa ba eh wannan shirkar da ita yi ba ita ya zaba ba to in Allah ya so da zai samu cikakken sakamako nata gaira manqus ba tare da an tauye ba babu naqasu shine gaira manqus na'am
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
الله يتشي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى موسى للتافي wani littafi shine at-taura Allah da kansa yace tabbas hakika mun bawa Musa littafi waye bashi Allah ne ya bashi wani littafi shine at-taura faktulifa fi amma mutanensa suka yi sabani a ciki famin musaddiqin bihi wa mukaddibin akwai waɗanda suke gaskatawa akwai kuma masu ƙaryatawa wasu su gaskata abinda ya zo da shi musulmin ciki kenan masu imani wasu kuma su karyata kamar yadda mutanenka suka aikata ya kai muhammadu da wannan alkur'ani famin musaddiqin wa mukaddibin famin musaddiqin bihi wa mukaddibin wasu sun gaskata alkur'ani akwai kuma waɗanda sun karyata wannan alkur'anin ba su yarda da shi ba ba su amince da shi ba Allah yana nuna masa cewa kamar yadda muka ba Musa littafi wasu suka gaskata wasu suka karyata kai ma kuma gashi mun baka Qur'anin wasu sun gaskata wasu kuma sun karyata walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan kalma guda da ta gabata daga ubangijinka ba da ta ce a jinkirta musu azaba fi ta akhiril azabi anhum wannan kalma ubangiji ya alkawari ya ce a jinkirta musu azaba la qudiya bainahum to wallahi da an yi hukunci a tsakaninsu shine la uzibu fil hali da an yi musu azaba a take a wannan hali wa furiga min azabihim wa ilakihim tintinin da an gama da azabar su da kuma halakar da su amma kalimatun sabaqat min rabbika wata kalma ce ta gabata daga ubangijinka ita ce Allah ya yi alkawari cewa bari ya jinkirta musu su yi tabarna ya jinkirta musu su ci shirka ya ta jinkirta musu su ta ta'addanci su ji abin da za su yi za su ga sun miƙe kafa suna ganin cewar abin da suke kai kamar daidai ne وإنهم لفي شك منه مريب لليسوا لفي شك منه suna cikin wallahi wannan lamu din wato wallahi suna cikin shakka akan wannan alkur'ani murib wato sun mai da shi wato abu ne na tuhuma cewa ba Allah ne ya saukar da shi ba ko kuma suna karyata annabi ko suna tuhuma manzon Allah kalmar murib din daga raib ne wato mawqi'un fi ribati wat tuhuma fi ribati wat tuhuma sun sanya alkur'ani akan shakka sun sanya alkur'ani akan tuhuma ba su yadda da wannan alkur'ani ba abinda ake so a ce anan Allah yana sane da waɗanda suke karyata wannan alkur'ani a cikin al'umma annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda yake yana sane da waɗanda suka karyata at-taura a cikin al'ummar annabi Musa alaihi salatu wassalam da ba dan Allah ya yi wani alkawari na cewa ba zai gaggauta azaba ga al'ummar wannan annabi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da ba dan wannan ba to da an kammala da bayanin azabar waɗannan al'umma masu karyata alkur'ani da kafiran nan da kake ganin su da tuntunin bayanin halakar su da an yi an hatta ma an gama so wannan shine ake nuna mana cewa Allah madaukin sarki mai hakuri ne Allah madaukin sarki mai juriya ne Allah madaukin sarki mai afuwa ne mai rangwame ne wasu ana yi musu afuwa a nan duniya sai a lahira a ɗauki mataki a kansu wasu kuma a musu a nan duniya kuma a lahira din ma a yi musu to bayan nan kuma sai ya ce me wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir sai ya dada karfafa zance ce wa inna lalle kullun kowanne daga cikin su lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wallahi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya cika musu wato sakamakon ayyukansu a amalan ana nufin jaza'u a amalihim kowa Allah zai cika mai sakamakon aikin shi innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah mai ba da labari ne dangane da abin da suke aikatawa kowa yayi mai kyau zai ga mai kyau kowa yayi mummuna zai ga mummuna wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata mai kyau daidai da ƙwayar zarra wallahi zai gani duk wanda ya aikata mummuna daidai da ƙwayar zarra shi ma wallahi zai gani babu abin da zai buya daidai da kyafta ido idan kai an rubuta daga hannunka haka idan kai akwai waɗanda aikinsu daman su rubuta motsinka idan ka sirrinta kai wa wani magana a ɓoye to Allah yana ji kuma yana da masu rubutu kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lallai tabbas a kanku akwai mala'iku masu kare ku suna rubuta duk abin da kuke so duk abin da mutum zai yi ko na alheri ko na shari ya sani cewa wallahi sai ya je ya karanta a gaban Allah ranar tashi alkiyama اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba. Allah zai ce karanta littafinka ɗauki littafinka ka karanta yau ka yi wa kanka da kanka hisabi kafin mu zo mai maka man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya shiryu ya shiryu dan kansa wanda ya bata ya bata dan kansa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai fa ba ta ɗaukan laifin wata rai wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula Allah ya ce mun kasance masu yin azaba ba sai mun tatta sai mun turo da manzo ya kafa hujja ya faɗa sai dai a kiyaye aiki da abin da ya faɗa ina waɗanda suke rufe kofa su je su zina wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka ma lahum ina waɗanda suke zama a kujerarsu ta ofis su yi amfani da biro su saci kudin al'umma wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ina waɗanda suke ha'inci da yaudara su je su sa a yi musu mummunan kaya su zo su sayar da shi da babban farashi wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ina waɗanda watakila suna tuka mota za su buge wani saboda suna da mota mai gudu ba za su tsaya ba su buge mutane ba za su tsaya ba ba kuma wanda zai kama su su buge mutane su tafi su bar gawawwaki har ka ji mutum ya zo yana yana yana hira yana tattaunawa ce ai na yi maganin sa ai ai wani mai dan mai dan mai dan golf ai wani mai dan kaza da naje zai mu abin nan tuntuna na jefa shi rami ina direbobin tirela ina direbobin manya-manyan mota wanda suke zama kuna hira kuna cewa kwari nawa aka nike wallahi tallahi haka suke faɗa direban tirela da ɗan uwansa direba sai zo a zauna in an je an sauke kaya an dawo saboda tsabar rashin imani kamar ba musulmi ba su zo suna hira suna alfahari kwari nawa ka nike kwari nawa ka taka kwado nawa ka nike kwado wai mai karamar mota shine kwado sai mutum ya zo hankalinsa a kwance yana cewa ai yau na nike wani kwado ai yau na bi ta kan wani kwado dan uwansa ne musulmi mai karamar mota ya nike shi halakar da shi ya sa shi ya bakunci lahira a dole ba dan ya shirya ba amma yana alfahari da wannan baya tunanin Allah zai tashe shi ya tambaye shi yanzu mutane ba sa tunanin za su gamu da Allah ba a tunani yomin hisab ina waɗanda ake ba su kujera su mulki mutane su ta gana wa al'umma azaba kullum dokoki na azabtar da mutane daga wancan sai wannan in kun gama wannan ku kirkiro wancan in kun gama wannan ku kirkiro wannan in kun gama wannan ku kirkiro wannan ba ku da tausayi kuna shan jinin talakawa da ƙuri'ar su kuka hau kujerar da kuka hau da ƙuri'ar su ake muku jiniya dan su aka ba ku girma da babu su da itatuwa za ku mulka amma ba ku da tausayi mutum ya zo ya zauna yana ta sakin dokoki na azabtar da mutane ba rahama ba jin kai daga wannan kawai duk abin da za a samu kuɗi kawai in dai za a tatsi talaka a samu kuɗi kawai shi kenan wannan daidai ne kawai subhanallah ku ji tsoron Allah wa inna kullun lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum innahu bima ya'maluna khabir aya alqur'ani fadi ne da ita tana iyawa kan komai sakayya ake faɗa aya cewa wallahi kowa sai ya cika Allah sai ya cika masa sakamakon aikin da ya aikata in na kwarai kai ba za a tauye maka ba in kuna sharri ne wa shi ma dai ba za a tauye maka ba za ka gan shi sai mai Allah ya ce mana فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير الله يتشيك بدي ومن زن الله مغانا فاستقم كما أمرت كتسيو كما أمرت kamar yanda aka umarce ka istaqim ala dini rabbika ka tsayu ka kafu akan addinin ubangijinka wal amali bihi kai aiki da addinin ubangijinka wa du'a ilaihi kai kira kai da'awa zuwa ga addinin ubangijinka kamar yadda ubangijin na kai maka umarni da kuma wanda suka yi imani tare da kai su ma su yi istiqama kai ana magana da manzon Allah ne amma ayat ta shafe ka kai kai ma ka zama kana da istiqama kana da tsayuwa akan daidai kana da tsayuwa akan gaskiya ba tsayuwa akan yaudara ko ha'inci ko zamba cikin aminci ba kuma ba rayuwa irin ta 50-50 ba yau muna sallah yau muna kaza muna sallah muna muna kafiri a'a ku yi sallah kadai banda kuna kafiri yau a sha ruwa gobe a sha giya ko yau a sha tsimi gobe a sha burkutu a'a yau muna jin qur'ani gobe muna jin kida a'a ka ji qur'ani zalla ka ji wa'azi zalla ba yau kana qur'ani gobe kana dan anace ko shata ba ko kana bammali ko kana michael jackson ba fastaqim kama umirta ka tsaya kamar yadda aka umarce ka da kai ba ake da kai ake umar ibn khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa al-istiqama an tastaqima ala al-amri wan nahi abinda ake nufi da istiqama a wannan ayar shine ka tsayu akan duk abin da aka umarce ka to ka aikata wan nahi sannan kuma duk abin da aka hane ka to ka daina haka yace sannan kuma karkarin wato raba kafa ko kana kana kana kana kana shakin karkai rawa ba a so ya rawa ka tsaya kaf ba daga kafa babu gudu babu ja da baya ina fata ana fahimta shi yasa Sufyan ibn Abdullahi Sakafi yake cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ya manzan Allah ka gaya mun wata kalma a musulunci wanda ba zan tambayi wani ba bayan ka wanda Allah ce kul amantu billahi thumma istaqim ka ce kai imani da Allah sannan kuma ka tsaya ka zama very firm ka kafu ka tsaya yanda aka san ka nan a matsayinka na musulmi ahlus sunna mai aqida tsayayyar aqida ba raba kafa ba bid'a to ka tsaya a wannan amma kana sunna kana bid'a yau ai ba su haduwa in ka ji an ce sunna to ba bid'a in kuma ka dana bid'a bid'a bid'a to sunna ta tafi ba ta wurin ba sa haduwa amma muna ahlus sunna ana maulidi ana ahalu suna ana tafiya taron maulidi a wani al'amarin ne dole a raba kafa saboda a samu wasu ka za ka za a raba kafa wallahi kana raba kafa da wata ka fada kwari wallahi ko ba gama ne ba yawwa a tsaya kawai kowa ya san ina kake me a ciki ko ba gama ne ba ka ce ni ahalus sunna ne mai bin manzon Allah kuma ni zan yi iya kokari na ba zan yi wa manzan Allah kishiya ba addini na maulidi maulidi ba na yi shirka ban yadda da ita ba sai mai akwai wani wanda ya sai zo ya nade maka taburman rayuwa ya ce baka yi babu shi wallahi to dan me zaka zo kana kana kana kana kana naka addinin kuma kana taya wani mai barna to kana taya shi mana ko ba ka bane ba ka tsaya akan gaskiya ka samu istiqama an gane ko kada ku wuce gona da iri ku ƙara akan abin da aka sama da abin da aka umarce ku sannan kuma kada ku yi ku tauye ku wulakantar ku tozartar kada ku yi wala ta tagau la ta tagau kar ku wuce gona da iri kar ku sabawa Allah shi ma taga'i ne kar ku yi ƙari a cikin addini kar ku yi bid'a duk wala ta tagau ne tajawuzul hadd wuce gona da iri akan abin da aka umarce ka damun bid'a shine az-ziyada fi din ƙara wani abu a cikin addini Imam Malik Allah masa rahama yace yana cewa ir yake yake ta shi mai bid'a wato yana faɗa ne bilisanil hali wal maqali yana faɗa ne cewa annabi alaihi salatu wassalam kamar ya ha'inci Allah ne akan sakon da Allah ya turo shi saboda manzo Allah ya zo ya gama komai al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ta gabata an yi an gama an kammala addini shi kuma mai bid'a sai ya ce ga wani addini nan da ya kamata shi ma a zo a yi shi wanda kuma manzo Allah bai yi shi ba wallahi ba shi da kyau inda annabi bai yi shi ba wallahi kuma duk kwalliyar da aka yi masa duk liƙe-liƙe duk rataye-rataye duk fulawa duk kaɗe-kaɗe duk raye-raye duk wata bana duk wani abu nan duk kwalliya duk wutar da za a sa duk kyalkyari duk rauna duk carbuna duk abin da za duk manyan da za a wallahi ba zai mai da wannan abu ya zama daidai ba ai ƙarya ta ƙare tun da dai manzo Allah bai yi ba su da kansu suna faɗa eh ai mun san dai ya rasulullahi bai yi ba amma dai wannan mai kyau ne a ai ka gama ai tun da kace ya rasulullahi bai yi ba zancen ka ya ƙare eh wani abu ne mai kyau kuma a addini da sunan addini zaka zo ka bautar da mutane akan shi alhalin ya rasulullahi bai yi ba so ya yan uwana mu tsaya akan inda Allah ya tsayar da mu innahu bima ta'maluna basir lalle Allah mai basira ne kuma mai gani ne shine basir daga basir ne Allah yana ganin abin da kuke aikatawa la yakfa alaihi min a'malikum shay babu abin da yake buya ga Allah daga cikin ayyukan ku koda kadan Abdullahi dan Abbas yake cewa ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية باب وتآية da ta sauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsanani akan annabi irin wannan aya din inji Abdullahi bin Abbas saboda bayanin ta ko ma'anarta yana da nauyi matuƙa kwarai da gaske Abdullahi dan wannan Abu Huraira abdurrahman ibn sakhar kenan sunan shi yake cewa manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu addinin musulunci fa sauki ne ba wanda zai tsananta wannan addinin face sai ya rinjaye shi fasaddidu wa qaribu wa abshiru واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة annabi alaihi salatu wasalam a cikin hadisin bukhari ya faɗa cewa addini yana da sauƙi ku rike wannan kalmar jama'a addinin musulunci sauƙi ne da shi duk mutumin da ya tsananta wannan addini to wallahi sai ya rinjaye shi ku yi ƙoƙari ku toshe dukkan wata kafa ku yi daidai ku yi ƙoƙari ku aikata daidai ku yi ƙoƙari ku kwatanta ku yi albishir idan za ku yi tafiya ku yi sammako ku yi amfani da dare wajen tafiya kinaya ne na cewa ku tsayu akan inda aka tsaye da ku ku sa himma da kokari akan abin da aka baku umarni kada ku wuce gona da iri ku bi hanyar da za ta bullar da ku kada ku bi inda ba za ta bullar da ku ba tsanantawa addini kwashe-kwashe rarime-rarime ɗebe-ɗebe baka gama na manzan Allah ba ma ka je an liƙa maka na wani shehi kwashe-kwashe ne a to ka gama na annabi Muhammadu saƙon da manzan Allah izo da shi a yi ka kammala har za ka tsallaka ka je ka kwaso nauni salatin da annabi Muhammadu ya kawo maka sallallahu alaihi wasallama yace ka rinka yin sa a sallah da azuminka idan ka yi da ibadunka ka rinka neman tawassuli da shi shin wannan salatai duk salatan da annabi ya koya maka gagama hadda za ka je ka ɗebo salatul fati wataƙila ma baka iya wani salatin na annabi ma sai na salatul fati wani ɗaurin aure na je na kwanan nan duka duka mutumin nan ya bani mamaki wallahi ko ɗan kara ma ya gani da gemu a bayansa idan daga mun kafa akan salati fatin nan bai daga ba ana zuwa yana nace kafin ma fa ai komai ma abu na farko da aka ce wai a daura aure abin da ya fara cewa salatul fati ita ya fara ma faɗa ya hada ta da fatihar ma su dan samu tafiya ma bai hada ta fatihar ita kadai gayan ta faɗa bayan an yi an yi an yi an yi sai ya ce wa wani malam cika da addu'a shi kuma ya ce attahiyatu lillahi abun mamaki in gaya maka wani kuma ya ce ya ce ya ce ya ce wannan hasbunallahu wa ni'mal wakilu shi marokin sai maza ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu kafa uku sai ce a kafa 36 in ji malam ina zaune ina kusa da shi na rantse da Allah ko kwaya bakwai lafiyayyu bai ba sai ya ce kul huwallahu kafa goma sha uku uku ina kallon sa ina zaune a baya bayan kul huwallahu nan sai ya dada cewa salatul fati kafa goma sha shida na ce bayan ta farkon da aka yi kodu sai an dada karawa yan wana in gaya muku wani abu guda wallahi har aka gama ba wanda ya bude baki ya ce a kawo salatin annabi har aka gaba ɗauran auren na ce wannan wanda aka ɗaura masa aure ya yaɗe buka ma maka kuma wallahi aka ɗara ma damun wani mutum ya gaya mu yana gani yanayi na ya zo bai san da ba ban taɓa ganin sa ba amma da yake ina ji wata saboda kafafen yaɗa labaran nan da wayar sauransu yana gani na ya zo sai muka gaisa ka san ɗan uwa in an haɗu dole sai ya zo wallahi sai da ya kewayo ni dai ban kula shi ba to ni ban san shi ba ya kewayo ya ce akaram kala na gaji lafiya to fa sai dai ai hakuri yau kan za ku sha salatul fatiha wurin yana gaya mun na san dan uwa ne to dama na je a shiri na san cewa zan sha ta abin tausayin abin da ya bakanta mun ban ji daɗi ba na shiga duba yadda aka gina mutane akan yin wannan salatin ba a gina su akan yin salatin annabi ba it's painful wallahi yana da ciwo ka wayi gari kana ta salatul fatin nan baka yi salatin annabi ba kuma su kansu ma salatin sun san ba na annabi bane sun da sun ce shehu tijani ne ya kawo musu shi ko ba haka bane ba shi ya mafarki ya kawo musu shi ko ba haka bane ba to mu a raba mu da nan manzon Allah a hada mu da nan shehu tijani kaga ai ba bukata ko ba ka bane ka hada mu da yanda yazo daga Madina ka ka raba mu da wanda yazo daga Madina ka hada mu da wanda yazo daga daga wancan garin Kaulaha a ga ai ko garurruka ma ai suna da bambanci ka ga malam ka ajiye bid'a ka dauki sunna kuma bai kamata ranka ya bace ba dan an taba bid'a duk wanda ya ji wani dardar a zuciyarsa ya ji ba daɗi to wannan yana nuna cewa akwai sauran jauran bid'a a cikin zuciyarsa ka kama na annabi kawai ka huda Allah ka yafe mana yawa mai arama mai Allah ya ce ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كدك كركتا izuwa ga waɗanda suka yi zalunci ai la tamilu kalmar arrukunu ana nufin almailu wato wajen nuna ƙauna da soyayya da zuciya sannan kada ku yadda da aikin waɗanda suke azzalumai sannan kada ku yi da'a ga azzalumai duk walatar kanu ne fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da wasu waliyai ba ku da wasu majibinta al'amura in ba Allah ba ai malakum a awanun yamna'unakum min azabihi ba ku da waɗanda za su taimaka muku ba ku da waliyan da za su agaza muku da suka isa su hana Allah ya yi muku azabar da ya niyya ya muku to ku rike Allah summa la tunsarun kuma ba za a taimaka muku ba matukar kun karkata zuwa ga waɗanda suke azzalumai wannan aya tana nuna mana duk mutumin da yake azzalumi ne to karka yadda ka karkata gare shi ka yi nesa da shi ka guje shi saboda haɗarin zama da shi zai iya jefa ka cikin azabar Allah wannan aya tana nuna mana cewa kar ku goyi bayan zalunci saboda dan abin da za a baku kuna gani ana zalunci amma kun fi son zaluncin saboda akwai kashin miya a ciki kuna gani ana cutan bayan Allah amma kun fi son wannan tsarin saboda a nan abincin ku yake ciki wani wani ai wallahi mu da wannan tsari da ake ciki wannan sabuwar gwamnatin da aka zo ba gwanda ma a zo a ta kashe mu ba mu samu kuɗin wallahi kai faɗa a gabana kar ka ɗauka wani ne gama a gabana mu wallahi tallahi wanda ma mu a zo a ta kashe mu ba dai harkar mutuwa ba ce ai mu mu musulmi ne mun san ba wanda zai mutu sai kwanan sa ya kare kaje ba kai wai a kashe su samu kuɗi wannan kaga gaba ɗaya ba shi da manufa a rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya bai ma san me ya kawo shi ba wallahi ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار jan kunne Allah yake karku karkata zuwa ga wanda suke azzalumai ne sai wuta shafe ku ko abokinka ne in azzalumi ne wallahi kai nesa da shi ko babanka ne in azzalumi ne wallahi kai nesa da shi ko matarka ce in azzaluma ce wallahi kai nesa da ita mu je malam وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Allah ya ci gaba da cewa wa aqimis sala ka tsayar da sallah ya kai Muhammadu tarafai sallallahu alaihi wasallam tarafain nahar safiya da maraice shine tarafain nahar dukkan bangarori na, na yini gaba daya farkon yini da kuma yammaci sallar asubahi da sallar magariba ake umarta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula da su wasu suka ce tarafan nahari salatu subhi da kuma azhar da la'asar wa zulafan min al-laili da kuma wani bangare na dare shine sallar magariba da sallar isha'i jama'a wannan ayar tana magana ne akan khamsu salawat gaba daya a tsayar da sallah a farkon yini asubahi azhar la'asar wa zulafan min al-laili da sallar magariba da isha'i kenan wannan ayar ta cikin suratul hud tana daga cikin ayoyin da suka umarni a yi khamsu salawati sallolin nan gora guda biyar aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanat lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna shafe suna wanke suna goge as-sayyi'at munanan ayyuka suna goge alkhati'at wato laifuffuka da sabon Allah tabaraka wa ta'ala kun ga wannan yana nuna mana ashe yawaita aiki na kwarai aikin kadai yana goge zunubinka ko baka ce astaghfirullah ba ba ku fahimce ni ba yawaita yin azumin nafila yawaita karatun alkur'ani yawaita salatin annabi an gane ko yawaita yin tasbihi yawaita tashi da daddare kana kiyamun laili yin wannan kadai to kawai kamar wani wuta ce wata wuta ce da take cinye munanan ayyukanka ko da baka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba saboda innal hasanat yuzhibna sayyi'at yace zalika zikra lidhakirin wannan kuma shine abin tunawa kuma abin ambato ga waɗanda suke masu ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ku yawaita ayyukan alkhairi ya ku yan uwana aikin alkhairi wato baya munana ko mun karancin sa komin karancinsa daga abdullahi dan mas'ud wani riwaya ta zo cewa wani mutum ne ya je ya sambanci wata mace ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari kamar da Imam Bukhari ya rawaito hadisin wani mutum ne ya aikata laifi ya samu matar da ba tasa ba ya je ya kama ta ya sambance ta ya zo gurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah na yi laifi abin yana damuna kawai sai Allah ya saukar da wannan wa aqimi salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin wai mutumin nan da aka faɗi aka saukar da wannan aya sai ya zo gurin manzo Allah ce ya rasulullahi aliya ayan nan ni kadai ne aliya hada ni kadai ta shafa ma to ya samu wani abu da Allah ya ware masa shi kadai sai manzo Allah ya ce a li jami'i ummati kullihim duk al'umma ta gaba ke daya duk al'umma ta ya shafe su hadisi ya zo a cikin sahih mato imam muslim ya fidda shi a cikin sahihin sa manzon Allah alaihi salatu wassalam yana faɗa as-salawatul khamsu sallolin nan guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a da Ramadan zuwa Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir waɗannan salloli guda biyar suna kankare laifukan da aka yi a tsakanin su idan an nisanci manya manyan zunubi yin sallah asubahi azhar la'asar magariba isha'i kurb waɗannan sallolin kawai kamar niƙe zunubi suke suna yafe laifi ne shi yasa ake so ka rinka kula ka rinka yin ta akan lokaci mu ji arama واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah ya ce da manzan Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri fa inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya tozartar da aikin waɗanda suke wato masu kyautatawa ka yi haƙuri ka yi haƙuri kai aiki na kwarai Allah bai taba tozartar da aikinka ba sai ya ce me فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية إنا مادا كلمة فلولا تنا نفهم فهلا إنا مادا أنسى موسى cikin wato karnoni waɗanda aka halakar da su allati ahlaknahum min qablikum kamin ku ulu baqiyya wato wannan ayar kamar tana taubih ne in an ce taubih tana tana nuna Allah wadarai ina ma da cikin alƙaryoyi cikin al'ummomin da aka halakar da su an samu ulu baqiya wato ulu tamayyuzin kenan ko ulu ta'a waɗanda suka yi wa Allah da'a ko ulu khairin waɗanda suke tattare da alkhairi ina ma da an samu kafin ku waɗanda za su rinka hani da barna a bayan ƙasa hani akan barna a bayan ƙasa yanhauna anil fasadi fil ardi yuqimuna bin nahi anil fasad su tsayu akan hani dangane da barna amma ina babu illa qalilan mimman anjayna minhum sai dai kaɗan daga cikin wato waɗanda muka kubutar daga cikin su wato mabiya annabawa kenan waɗanda sun kasance suna yin hani akan aikata barna a bayan ƙasa wattaba alladhina zalamu ma utrifu waɗanda suka yi zalunci sai suka bi ma utrifu abinda aka ni'imta su da shi ma'ana suka bi roman duniya suka bi dukiya suka bi mulki suka bi kuɗi suka bi mata suka bi manya-manyan gidaje suka bi manya-manyan shaguna ma utrifu abinda aka ba su na morewar duniya da ke su azzalumai ne sai suka karkata akan wannan suka rudu suka ɗauka duniyar tasu ce fihi wato a cikin abin da aka yi musu na ni'ima din wa kanu mujrimin Allah ya ce sai suka kasance wato sun zama wata mujrimai kafirai kenan su ne mujrimai sai Allah ya ce me
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون lallai ubangijinka bai kasance mai halakar da alƙarya da zalunci ba ko da shirka ba kawai wa ahluha muslihuna matukar a cikin wato mutanen wannan alƙarya din akwai masu kyautatawa wato masu ainihin wato suna yin insafi suna yin adalci la yazlimu ba'dhum ba'dha amma haka kawai Allah ya zo ya halakar Allah baya yin wannan matukar akwai masu yin islahi malamai suka ce wannan aya tana nuna duk inda aka samu mabarnata to ayi kokari a samu mutanen kirki albarkacin mutanen kirkin sai Allah ya tsare wannan gari daga fitina fitina albarkacin masu sallah albarkacin masu da'awa albarkacin masu wa'azi albarkacin ustazan nan da ba a so albarkacin masu karatun qur'anin nan sai Allah madaukin sarki sai ya tsare kasa ya sa mata albarka saboda su ne suke yawan karanta qur'ani su ne suke yawan yi wa manzon Allah salati su ne suka san darajar iyaye su suka san falalar taimakon wani su suka san amfanin agaza wa juna to wannan wa ahluha muslihuna kenan masu kyautata Allah sa mu a ciki to sai ya ce me kuma ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة da ubangijinka ya so da wallahi ya sanya mutane dukansu gaba daya su zama al'umma kwaya daya ala dinin wahid akan addini kwaya daya amma bai ga dama ba ya yi duniyar ne don jarrabawa haka ake malamin makaranta ya zo koyar da ɗalibai dukansu ya koya musu lokaci guda amma idan ya zo yin jarrabawa sai ya yi amsa wata ta daidai wata ba daidai ba don ya gane wa ya gane karantarwar don ya gane wane ne ya fi himma ya yi karatu to haka Allah ya ce bari zuba mutane a duniya ya tura musu annabawa da manzanni ba ɗaya ba ba biyu ba karni karni zamani zamani in wannan annabi ya halaka a kawo wani in wannan an kashe shi a turo wani suka yi ta yanka annabawa suka yi ta kashe annabawa suka yi ta halakar da annabawa Allah kuma ya ci gaba da turo annabawa yace amma kuma zan muku hisabi a kiyama akwai ranar bambancewa tsakanin zare da abawa to da Allah ga dama da sai mai da mutane addini kwaya ɗaya sak amma sai Allah ce wala ya zalo na muktalifin ba za su gushe ba za su kasance masu yin saɓani akan addinai wani ba yahudi wani ba nasare wani ba majuse wani mushirki wani musulmi wala ya zalo na muktalifin haka Allah ga dama yayi duniyar dole wani ya zama musulmi wani ya zama kafiri a cikin kafira ma wani kaza wani kaza wani kaza a cikin musulmin ma a samu yan bid'a ko ba haka bane ba wala yazaluna muktalifin sunnar rayuwa ce illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya ji kansa fa hadahum ila alhaqi wannan an wanda Allah ya shirye da su zuwa gaskiya fa hum la yaftarifuna ba sa sabani zaga kullun akan hanya ɗaya suke walidhalika khalaqahum ai akan haka Allah ya halicce su mana Allah ya halicci mutane su rayu dan su samu sabani a tsakaninsu kuma ya ware mai daidai da kuma na kuskure sai ya ce mai kuma mala walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika lalle kalmar ubangijinka ta cika la'amla anna jahannama Allah ce wallahi sai na cika wutar jahannama min aljinnati da aljanu wan nasi ajma'ina da mutane gabaki daya kalma ta gama kammala Allah ya yi rantsuwa ce wallahi jahannaman nan sai ya cika ta tab har sai ta zo tana cewa hal min mazid har yanzu akwai ƙari sai me وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا دكا قبعد يكون إيه دقا تشمنا قصا قصا تامك وانا اللاباري ني دقا تشكين لاباران النباوة من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك don mu tabbatar ko mu karantar da kai ko mu kisanta maka abinda za mu tabbatar da zuciyarka mana Allah yana da karfafa manzan Allah ne wannan labaran da yake bashi waja'aka fi hadhihi alhaq kuma gaskiya ta zo maka akan wannan a cikin wannan hadi ana nufin a duniya gaskiya ta zo maka a cikin duniyar nan wa mau'iza kuma mun kawo maka wa'azi wa zikra lil mu'minin da kuma fadakarwa ga mu'minai to me yace a ce wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun وانتظروا إنا منتظرون كجاء وودن دبسي إيماني با وقل للذين لا يؤمنون كجاء وودن دبسي إيماني با كوباسي إيماني أيمالوا على مكانتكم كجيكو يتأيكي أكن يندكوكي wannan wa'id ne ma'ana tsoratarwa ne tunda ba ku yi imani ba ku je ku ci gaba da rayuwa akan haka din ya malu ala makanatikum inna amilun lalle mu ma za mu je mu ci gaba da aiki wantaziru ku saurari abinda zai sauka a gare mu na rahamar ubangiji kuma ku saurari abin da zai sauka gare ku na azabar Allah inna muntazirun mu ma kuma masu jiran abin da zai sauka a gare ku ne na azabar Allah mu ku saurari rahama a gare mu tunda mun ba Allah mu ma kuma za mu saurari azabar Allah akan ku tunda kun ki ku bi Allah da ƙarshe sai Allah ya ce mai a ƙarshen aya ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض نألني إلم أبن دي بويا أتكن سميدك السي نباي دكما هلتا وإليه يرجع الأمر كله كما غريش ne al'amari gaba ɗaya yake komawa tabaraka wa ta'ala fa'budhu ka bauta wa Allah wa tawakkal alaihi kai dogaro gare shi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun lalle ubangijinka bai kasance rabkananne ba dangane da abinda kuke aikatawa Allah ya san duk abinda ake aikatawa babu abin da ya buya gare shi kuma masani ne akan abin da yake na farko da na ƙarshe wannan shine ƙarshen wannan tafsiri a cikin wannan sura mai albarka suratul hud alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada abinda ainihin wato muka yi na kuskure kuma Allah madaukin sarki wato ya rangwanta mana ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh